إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اسد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 20 ga wata na sha'aban hijira shekara 446 wanda ya dace da 19 ga watan 2025 Allah mana mafaka daga yau muna zami darasi na 42 cikin littafin riyadu salihin insha Allah darasi na 42 za mu tashi babu باب في قضاء الحوائج المسلمين باب في قضاء الحوائج المسلمين babi mai bayani akan biyan bukatar bukatu na musulmi gina ka biya bukatun mutane kayan nan akwai tambaya wani iya cewa akwai maganar cewa wai Allah zai iya sa mutum wuta dalilin ɗan ƙane kowa ba ɗan da ka aiwa ba mana wai ɗan ƙane da ɗan sun yi haƙƙi a kanka Allah zai iya maka azaba dalilin baka musu wani abu ba amma azaba da ba zai maka maka ma ɗanka ba wannan hira ce da ta sa da yawa akwai manganin ta ce a gobe kiyama ma za ka tashi wai za ka dogara ɗan uwa ko a hinin kiyama shi zai tami shi za ka dogara shi kenan ka taimaka mai ka tashi hinin kiyama don hira ban za ci ba hirgi ba ci ba babu wani magana Allah saka wuta da ɗan uwa da kuwa ɗan kasa Allah saka wuta da ɗan ka in ba wani agami gamin zalunci ba idan ka zalunci shi amma gaskiya wani hira ce kuma a takaice dan wa kullun ka baka ka halam tace kaza kaza to sai ka tambaye shi anan ma bai ka ka malam ba wannan magana kawai waye yi ta kurin ka kuma ka ba malamin wala to da ce an ce kaza to waye hudi kurin hira ka fa mutar bakan kwalla sai eh saka ki ki yawa wani ne ya saki matar shi ya ce je ki gidanku ku Allah ba kowa abokin raban shi kuma daga baya sai ya aika mata takarda da cewa ya sake ta saki guda bayan kota uku ne tambayar da ake a nan da wani lokaci za a lissayi shi maganar ta gidanku irin kalmomi kalmawar take da ɗaukan tawili babu sake sarihi wanda ya yi ta ake tambaya ba a mai fasara da ka ce kaza mai kake ne in ya ce a wancan lokacin damar ta yi gidanku ni ya saki yake ya doka daga wancan wata uku ta kare inda kenan ta jini uku in wuce ce a damar can ya haɗi ni don ɓace kaza kaza amma yanzu wani takarda ita ce na saki na mata ke ta aiki da takarda ke wani jawabi iya ga shi mijin za a tambaya ba malam ba amin babu nufi ga zai babu na magana biyan bukata biyan bukatar musulmi qala allah ta'ala wa fa'alu alkhayra la'allakum tuflihun ya fara da fadar allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa fa'alu alkhayra la'allakum tuflihun ko aikata alkhairi dan ku samu rabo gobe kiyama nan ya kama kenan duk wani abin alkhairi Allah bai keɓance ba ta alkhair kurin koyi duk abin da alkhairi ne ka yi aikata alkhairi zai sa samun rabo a wajen Allah subhanahu wataala kenan biyan bukata ta musulmi ya daga cikin aikin alkhairi magana kenan wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al muslim akhul muslim لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه حديث وركونا ابن عمر يا بعد labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi yake la ya zilimuhu ba ya zalimta shi wala yuslimuhu ba ya barin shi akan halin cutarwa mai na kama nan ka bar shi ba kulawa ba ta yi ba agaji misali iya bukatar agaji ko ya shi iya bukatar a mai taimako na abu na matsa iya ciki kaka bar shi a hannun na adawa ko hannun azali magana kenan kai kaka zalimta kuma kaka bar shi a hannun azali mai zalmice shi magana kenan sai ya ce man kana fi hajjat akhi kana lawa fi hajjati duk wanda yake cikin biyan bukatar dan uwan shi kana neman warware mai wata matsala iya da wani abu kana neman kai da kawowa ka warware mai wannan abin da yake ciki ka biya mai bukatar shi to kai ma a lokaci guda kana lawa fi hajjati kai ma Allah yana kan biya maka bukatar ka kaga alherin kenan kowa kanka kawa an kawo mishi kai ma kanka Allah iya ne maka ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda farraj a musulmin kurbatan duk wanda ya yaye ma wani musulmi bakin ciki na damuwa da yake da ita ka yaye mai matsala ce ta wata bukata ce iya cikin matsala da matsala ta duniya kowa ya shiga wani hali na bukata agaji ke duk wanda ya yaye ma wani bakin ciki iya cikin damuwa ka yaye mishi kai ma Allah zai yaye maka bakin ciki daga cikin bakin ciki da aka samu gobe kiyama kai ma kaga dai kanka ba ko kuma ka samu lada wa man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyamah duk wanda yawa musulmi ya ruwa mai asiri kai ma Allah zai ruwa ma asiri gobe kiyama Allah ya rama ya cikin sutura bawa za ka yi laihi ka yi laihi Allah ɓoye maka ba wanda ya ganka inda laihi ɗin da za a bayyana ko gani ka zama mutum banza wurin mutane amma a lokaci guda wani laihin da ka yi kana iya tuba ga Allah ya yi ma gaba ɗaya an ce saboda sutura da Allah ke ma bawa za a zo gobe kiyama Allah zai kira ya bawa shi mai magana kai tsaye bawa na ka yi kaza ka yi kaza ba ga dama eh na'am eh rabbi nayi to shi yake kama shi za a yi da shi ya jero amma sai a bar akwai akwai sulahin da za a kamo sulahin ne kai ka ce nayi nayi kaza nayi gadan gadan iya ga ya gama yawo Allah ce to a duniya na sitirce ka kuma zina gafarta maka zai ce Allah akwai wasu ban gani ba akwai wasu manya da ban gani ba zai ga da mawancan man zai zai ya ga wannan gazi akwai wasu da ba taɓo su ba zai Allah akwai wasu Allah ya mutu daga babin shi kenan dai ana son ruwan asiri ga ɗan uwa musulmi wannan ruwa ya muttafaqun alai kenan bukhari ya kawo musulmi ya kawo وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة abu da ke ba labarin cewa na sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yayi shi nafas kaman farraja mana duk wanda ya yayi wa wani mummuni kurbatan min kurabi duniya kai ma wani mummuni bakin ciki daga cikin bakan cikin duniya nafasa Allah anu kurbatan min kurabi yawmul qiyama kai ma Allah zai yaye maka bakin ciki daga cikin bakan ciki na ranar kiyama wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah alayhi fi dunya wal akhirah haka duk wanda ya yalwata wa marashi ka bashi ya da matsala ka bashi samuwar wara kai ma Allah zai warware maka sai sauka maka a duniya da lahira wa man satara musliman duk wanda ya sitirce musulmi karuwa mai asiri kai ma satarahu Allah fi duniya wal akhirah Allah zai ma sitira shi duniya da lahira wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi dan ko ma cikin magana taimakon juna ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah na cikin taimakon bawa Allah iya taimaka maka matuƙa kana taimakon ɗan uwanka kai kana ma wani kai ma Allah na maka dole karanta ma kulawa sai baban kulawa da biyan bukatun bayan Allah naka dole kaga kana kana iya mai wani agaji kana iya barore mata matsala a wajen wani ne aje ne kaza ka iya mishi yi kokarin mishi wannan hidima da kake dan wani Allah iya na iya maka iya maka agajin shi magana kenan idan kun gan kai ma kai ma ka samu warware kana da kai ma Allah can iya musamman da kullum ma Allah ya warware maka ma kai ma Allah yana warware maka kana warware wasu magana kenan Allah na cikin taimakon bawa mutuka wannan bawan iya cikin taimakon dan uwan shi yace wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila janna duk wanda ya shiga wata hanya iya neman ilimi hanya neman ilimi to Allah duk mai neman ilmi ke na addini shi ma Allah sahalallahu lahu tariqan ila aljanna Allah zai sauƙaƙe mashi hanyar shiga aljanna sai ce wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah mutane ba su taba haduwa ba a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah misali ba muna masallaci ba shi ɗakin Allah mutane ba su taba haduwa ba a wani ɗaki daga cikin ɗakuna na Allah يتلون من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم سنة كرنت للتاين الله سنة نيمان فإنتر وانا للتاين الله إلا نزلت عليهم السكينة سينسوا تمسمى تاسبقوا مسو وغشيتهم الرحمة رحمة تاللي بيسو وحفتهم الملائكة ملائكو سن سنزاق يسو سمسو a kuma ma addu'a mala'iku ga masu imani ku ke mala'iku sun zagaye su daga sama sun musu inuwa kuma wa zakarahumullahu fi man inda Allah zai ambace su a wajen bayin shi wanda suke wajen shi ke Allah zai kaju da su a wajen mala'iku nan iya karantar da ka da mahimmancin zuwa wajen karatu bala irin wannan lokacin kaga nan yanzu ga maganar nutsuwa ga maganar rahama ga maganar zagayewa ta mala'iku kuma san mala'iku Allah ya labari addu'a suke masu imani haka nan sarsa ce duk wanda ya zama ruwa ta cikin sai musulun duk wanda ya zama na a masallaci yana jiran sallah kamar iya cikin sallah ne mana magana yanzu misali kai awa guda ko minti 30 ko awa guda yanda kana za a baka lada kana cikin sallah awa guda haka za a ba wanda ya zamana yana jiran sallah na wuce kaman kana cikin sallar ne abu na gaba ya ce kuma mala'iku suna ma addu'a Allah maka filo ramu Allah maka filo ramu Allah gafara ta Allah ka ji kan bawanka har sai in dai ba hadasi kai ba a rata warware haka za su taimaka an ka hadasi ka wuta ka sake ka dawo su ci gaba da yi kenan nan fadala ta halatta irin wannan darasi kaga nan dai ga karatu kuma ga jiran sallah ko ta isha misali hata ga lokacin da ƙwarin mai riba wanda yanzu aka mahi yawan lokacin an ma dai aiki ne an tashi in kasuwa ce sirri a mun doka duk kawo ka kasuwa rihi kaga amma kan mutum ya je kurin ya shiga hira hira banza iya jira kare sallah kare su kare hira a kiran sallah zuwa sallah kurin iya ta hira banza kurin lokacin ƙwarin mai riba muka iya ta banza kaga ko wannan rahama ba ilimi kaɗai ba ko wannan mutum zai iya zuwa zai sa wannan wannan fadalai ko dan wannan kurin ga addu'a mala'iku ga samun wata rahama abu da yawa gashi nan amma shi dan kenan wannan ya ce to nan ma'ana bayan sabkan nutsuwa da lullubewar rahama da kewaye mala'iku ya ce Allah zai ambace su a wajen wanda suke wajen shi na akwai ruwa ta tabbata na mai bayani wannan halin ya ce duk inda aka zama na ambatan Allah ake annabi ce akwai wasu mala'iku sai yahi wanda su kunin yawo suke a duniya ina ake ambatan Allah ina wurin Allah ambatan Allah sai annabi ce idan suka gani za su yi kira shi daga in ku zo ku zo halum halum ku zo ga inda kuke nema ya samu yace za su taru su taru mala'iku su yi sama za su yi baga sama Allah zai musu tambaya wannan bayina me suke ce Allah suna roƙon aljanna ne Allah zai ce shin sun ga aljanna ce Allah ba su ganta ba ya ce inda sun ganta ba ka ci Allah ai da tsoronsu ya kwaɗansu ya yi nan su inda sun dafa su ganta ba ne ba ya ce me suke neman tsari suna neman tsari daga wuta ne Allah sai Allah zai ce sun ganta Allah ba su ganta ba ya ina sun ganta sun ganta da tsoronsu ya haka Allah Allah ta ushihidukum annin karka farta lahum Allah zai ce mala'iku wannan wata farkon sai ganta farkon musulmi Allah zai ce ina shaida muku wayanna bayinawa na gafarta musu sai ya rab fi fulan ja'ali harja ita ya ubangiji balakun sai ya Allah akwai wani da ya zo ba karatun ba an bata allah kashi ba karatun da kashi ba wata bukata daban ta kawo shi kusirar demu ne da wani ya ce magama a masallaci ya zo iya jira a yi sallah don wancanan demun annabi allah zai ce ƙada gafarta lau ina julasa la shi ƙada hun julisa ma nan da annabi ce shi ma na gafarta mishi wa'annan wasu bayina ne wanda mai zama da su ma bai tsayata ina ga su kansu a ga mahimmancin halarta wajen ambatan Allah kenan amin ya ce wa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu nasabuhu duk wanda aikin shi ya kada shi ya kai mana yadda ya ya mana ya yadda shi ko mana sa jinkiri mana mai da shi baya don aikin shi mai da shi baya ya kasa ta iya to dangantaka shi ba ta kai shi gaba mana mana ka kara magana ne mana magana duk wanda ba shi da aikin kwarai bai yi aikin kwarai ba to dan wani jika wani ma wani komi mu dan wani jika ko da shari'i ne ko shari'i ne kai annabi ce Allah bai ku yi hankali kada ku zo ba ba aiki da matsayin dangantaka ku yi aiki shi ne matsayin ku ko tukuna muna alabaita kuma alabaita ne to idan daraja ta ko daga alabaita amma ko su babu aiki baka kima wajen Allah kima ka a wajen Allah aikinka annabi sallallahu alaihi wasallam Fatima ya Fatima bintu Muhammad salini ma shi'ti min mali fa inni la aqul akima la sha'a ta kira Safiya ta kira Abbas yace ya Fatima din Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ki sai yace ki to roke ni abinda yake nawa na dukiya da abin da ke so wannan na zan baki amma a wajen Allah ba idan maki ba imani ba na maki maganin wani abu kenan imanin mutum ke ba ci matsayi wajen Allah ba dan wani jikan wani ba da haka annabi ce duk wanda aikin shejin ka tarshe mana bai ta yi ba bai shirka ba to dangantaka ba ta saka mana kai gawa ka samu matsayi mana gina ba ta saka ka shiga gaba kenan kana na a baya karin magana ne sai babu shafa'a baban ceto tunan ba ceto na lahira ba ake magana wani ya samu wata matsala ko da wata bukata a wani wuri kai kuma kana da huska a wajen ko ka san mutumin ko matsayinka ne ka je ka sami hannu ya san biyan bukata dalilin fuskarka yana lahira ma ceta an huska ceta wanda wani wani ko to shi wannan shi nan ceton da muka zama gana a nan ba wancan ceto ba magana ta ceto ya ce ƙalallahu ta'ala man ya shafa'a shafa'atan hasanatan ya kullahu nusibu minha duk wanda ya ceto kyakkyawan ceto yana da wani ɓangare daga wannan sakamakon ceto da yi haka sayi a tarshe ma kan sibu mina kifir mina haka wanda ya mummuna shi ma nan ana magana menene duk inda ka je ka sa hannu kama wani agaji ka sami hannu aka biya bukata Allah zai baka wani kasan lada kan wannan agaji da ka je kai ka sa hannu ko ka yi magana aka biya mai bukata haka ka je wani ɗan duniya ne ka je ka ga wani aikin banza ka sami aiki misali a bar ko a wajen iya shumaji ka gana da huska a wajen shugaban ulani na modi sai ka je kai magana aka sashi kaga kaga dalilin ganga aka yi shi ko aka yi shi aka yi shi gidan modi to kana da kamashin duk abin zai samu kaga ana shafa'a ce dalilin shi shafi ne ko aboki shafkin ne ko dirtakin ya ya kai ka ya kai ka kai wani misa aiki a kamfanin na modi to kai ma da ka kai shi da abin da aka gama gana kamashin haka ne magana kenan ya ce wa ana abi musa al'ashari radiyallahu anhu qal kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi faqal ishfa'u tujaru wa yaqdi Allah ala lisan nabihi ma ahab kuma sha'atar waya abu musa al'ashari ke ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza tahu talib haja in wani mai bukatar zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan ba zai mishi ba aqbal ala jusai annabi sai zuwa sauran sahabbai ya zo wajen su shafa'u tujaru ma'ana ku kama ma wannan ku mai agaji a ba ku lada wa yaqdi Allah ala nabi sa nabi ma sha ma kuma nan Allah zai biya ma'ana zai biya bukatar wannan bawon Allah halshe annabin shi abinda Allah so a bada bashi amma ni kenan agaji ne neman ciki da maka na agaza mishi kurum magana kenan eh ga wani yazo da bukata kaza kaza kaza a kama mishi eh kuma shi fa wuto jaru ku nemi ceto a ba ku ladan ceto da ku da ma mutane wa an ibn awatar wace fi ruwace maimakon ya ce wa kaji Allah san nabihi ma ahabba awatar wace wa kaji Allah san nabihi ma sha'a maimakon ma ahabba yace duk dai kusan a Hausa ɗaya ne ko abin da Allah so wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma bi qissati Barira wa zawjiha qala qala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam law raja'atihi qalat ya rasulullah ta'amurni qala innama ashfa' قالت لا حاجة لي فيه رواه البخاري ابن عباس ke magana akan kissar barira da mijinta cikin sahih bukhari akwai kissa ta mughis mijin barira baiwa ce ta aisha radiyallahu anha ganin ana alme tsakanin bawa da baiwa amma kun san hukuncin aka yi alme tsakanin kana bawa ina bai maka musu alme ɗanawa ne ne yanzu na baka akwai ta kana da bujimi ɗanawa yi ta shi ma baiwa haka ne haka ame da bawa da baiwa ɗana mai baiwa ne ma mai baiwa ne ba na shi wancan bai da bai mallaka shi ma mallaka shi ake bai da ɗa ya biya bukatar shi da kuna to yanzu mughith da barida suna aure yanzu barida ta sami yanci ta ce wadda a takace dai a nan salasama isa ta gabata masu gidan suka ɗora kuɗi mai yawa don ta zama ɗiya ta zo ta ba aisha labari amma suka ce sharaɗi sai walicinta a hannunsu wanda zai saya shi kuma asalin musulunci a nauta alwala liman atak annabi ta walicin bawa iya ga wanda yantar da bawa ɗan yantar da bawa mai wata alwala wannan walici ma'ana ni ne waliyin shi inda misali zai mutu bai da ɗa a shi ne wani alwala take amfani amma yau na yantar da bawa da ɗiyan shi ya aihu ya armi ya aihu ya uwan shi komi ban walicin komi a kan shi uwayen shi ga su amma inda na yantar da shi shi ne ba kowa na shi ne ni zan gade shi ko mutuwa bai bai magada zan gashe wani wani walicin kenan amma ba a kwashe yace zama daka mun kowa to asali kenan to dan aka antar da bawa babu bashi da kowa kenan kai ne kai ne wani ashi walikin shi to alwala kina nan kai ki to sai su suka ce su sun yi sai da yantar da barira amma walicin ta a hannun su ashe ta ba da labari ga abinda barira ta zo ta gaya ba masu gidanta gaban da suka tsara annabi ya ce kyale su ce ki amince ce ki amince shi ke ce da amince sai ta biya kudi annabi ya wai hudu ba ce me sa mutane suke sa sharaɗin ba cikin littan Allah ba ya ce duk sharaɗin da aka yi ya saba littan Allah ko ɗari ne a banza aka yi ya ce alwala da mata ka walici a musulunci ga wanda yanta da bawa ne kinan kun a banza wani kun ka ya kula banza ciniki iya na mawala ga banza ne kuma sharadi manza ne cikin ka sai da maka wannan kayan kuma amma na sai da maka amma ba ka sai da da uzuri na misali ko zan ka ka man dani misali mota ce daga danawa eh na saya ai ya kake bana bada dani na ga mana baka ya ce ai ciniki na da na da na saya zan baka dani cikin sharadi ko to ko haka muka yau sharadin manza ne na amince zaka sai da misali zaka sai da motarka maka ce mota tawa motarka duk na samu dama ina bukata zaka bar dani eh ko gida ne kace na na ka sila mini to amma ni zan cin gidan fa ta huta yayin saya man ta huta kaban gidana tun da ya zama da wanzu magana kenan da shaddu ya saba da ta Allah annabi ta kodin ya ga yan banza don dai sai abu nashi ne kuno a takeici sai menene anan to a takeice dai kenan barira ta samu yancin mijinta bawa ne to amma ana ba baiwa zabi tunda ba wani matsala nan sai ta samu yanci in ta samu yanci tana zama da shi duk da bawa ne ta zama shi tana so ita ce diya dama da inda tana bangida ne zama da wancan to zaka yi nan tana da yancin sa mallaka ko tun da shi bai mallaka an ba ta zabi to yanzu sai mu gis Allah sa mai san barira ita ce ita ita ce na kai da bawa a yanci na ba ruwan bawa kuma ba ne ba kai eh ta ce ba shi ba ta ba shi ta tsemi bata so ta ce bata so dama iya bata yanci ne ta dangana da zo ta sami yancinta dama gama su aka yi kenan akan haka abin yin tsanani sai mu gisa kibin titi in ta wuce iya bari ya ki haƙuri wallahi soyayya ce ta kiki soyayya ce ta haƙiƙa aka yi titi kibin ta wuce ya mata magiya da alabar ya ki haƙuri ki haƙuri barira abbas ya wuce ya rasu rasulallah ya ce tun da nake abbas ta annabta ya rasulullah kai ceto ya ce tun da nake bin taba gaba bala'i wani ke san wani irin san mugisa ga barira ba taba gani ba ba taba ga soyayya ba mai tsaye in taba mugisa ne san barira kuma haka ban taba gaba kiyayya da wani ke kin wani kamar da barira zai kin mugis ya rasulullah ka sa baki shi da asalin magana kenan sai annabi shi da manzo Allah ya kira barira shi ce mata laura ja tihi bari ya ki koma gidan mijinki ma gidan ki koma mijinki ba shi ta ce ya rasulullah ta amuru ni ka iman ya rasulullah kana ban umarni ne yi ta ido lai ta ce ta amuru ni rasulullah kana ban umarni ne in zamna an koma qal innama ashfa yace a ba umarni ne ba ina neman ceto ina neman ceto don yana neman huska ne mana don dai ikin so ashe ba ke da ba dole ina nema aka jiri ina neman ceto ne nake nema ikin haƙuri ta ce la hajji ta libi da ta ce labarin bukatar shi sam tun da ba abu ne wani turko da bukatar shi mara tun da ba abu ne wani turko da bukatar shi la hajji ta libi ban da bukatar shi sam ban zai ban na giya tun da ba dole ba ne ba zo amma inda ne ba ce i dole ta koma kaji imani duk ba ta san dole ta yi dace amma tun da ba umarni wani ba ce wallahi ta ce ba na bukatar shi la hajjata li fi ba na bukatar mu gifu kun haka aka ta iya kurin kagon shi ake cewa kullum ana armi karkashin su kun babu wani nawa ne dan wani dan wani a ko kai ahlus sunna ne ta ce misalin ka san diya a ce ahlus sunna ne ya aqida ne ta je ya wani ta ce ba ta sanka to ba ruwan ba ruwan kana aqida nan ba aqida ba ta so gurin ai ustazi ne me wa'azi ne ma mata ta kawai ta wani wani bata imani a imani ya da imanin ta kada kuma kada kuma ta so eh kada kuma ta so haka haka haka haka sama ji ziki an kaso take yace kuma ta imani a ta ustazi ne kaza kaza kaza kaza ustaz take ustaz a ustaz daban soyayya daban ha a nan bata ci nan sai bata ci sai su kura ga wannan wannan cikin sahabbai wannan wanda aka yi magana na hujarat wannan a wannan cikin hujarat a ba zai da zai ba wannan wanda wanda wanda annabi ya ce wannan wanda zai gudun aswatul rasulullah ulaka tan la qulubu bil iman wanda wanda ya kasa magana ga wannan wanda ke ci anya bai gama yawo ba ba jalabi bane ba a takaice na mace sunna shi ne na kuma gama hujjar kaka saka sunan shi cikin hujjar cikin tafsirin hujjar a takaice ne shi mai aka cewa ga imani har an mai shaida aljanna ba jira biyu ba nan ba ba jira biyu wannan ba kan da ka kuma jira ka ga kuma ganin kuma tafsirin shi kaga sunan sunan ne mace akai na a ba ukasha bane ha da aljanna ne ثابت ثابت بن قيس ثابت بن قيس ثابت بن قيس ثابت بن قيس ثابت بن قيس صحابي ne annabi mai shaida aljanna amma kuma matatu ta rasulullahi ta ce wallahi ba na zargin sabit da komi cikin hali ko cikin addini mace ma ban san shi kurin kuma ya mashi da aljanna tabbas kuma sahabi ne mace ba ta so ka kenan kaka ce kai ustaz ne wannan kiya kuma annabi ya ce to ya za a yi hada aramawa annabi ya ce to din alaihi dikatu zaka bi da mai sarakin da na gona ta ce na amince har da ƙari ta shi ya ci ta bana ƙari ba shi gonar shi ya amsa aka rubu kaga nan ba magana imanin a imani magana daban imanin kai ta shawa eh ta kai ta shawa imanin ka eh kai ta dibo wani daban ustaz kin ayo kai ne ustaz ayo kai da ko dibo da kuma imanin tarma amma ta kace da kenan ba magana so daban ne gurin an ba so ba ba arbi kaga matsa ma da yake lokaci ta ramuwa ne da matsayin shi kaza kaza a kai ka nemo daban kuma wanda take so amma na kware gaba da eh wannan shine kuma magana take ce kenan dai anan magana annan kaga na annabi ya shafa'a kana a ce kenan nan in har zaka iya magana sa baki akan aure ya gyaru abu da mai kyau magana ke iya cikin shafa'a ke iyawa zaka kusa iyawa dalilin kana abu zai sa a gyara kana jarabawa amma an ba amsa ba ka bata ne ka ce a kaman wacce kaman ne wacce ba ta kyauta wani ba a matsayin walin wani ko a tsayin kaman wani ya nemi ta koma ta kiya ko gwalahinta na annabi ne gaba ɗaya ne mata kiya ko kan ba wanda da ke shi kaga ji ba ce da akwai samun matsala ta zagantaka ya ce wani wai je shiga ta ce bata so ta kiya wani ya magana kaga ba ta kirki a daban ne abu daban ne sai babul islahi bainan nas babe na gyara zamantakewa wannan ruwa da muka ta bukhari ce baban gyara zamantakewa tsakanin mutane a yi sulhu wannan bai gida a yi kokarin gyara tsakani ya kawo ƙalar ƙalar lahu ta'ala la khaira fi kathirin min najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas Allah subhanahu wata'ala ke cewa la khaira fi kathirin min najwa babu alkhairi cikin da yawa ta tattaunawa ko ganawa da mutane ke yi ga wani take da alheri tabbas nan ga tabbas ne yace illa man amara bi sadaqatin sai zaman da aka tattauna da aka yi ta ai wani agaji sadaka a taimaka a taimaka ma ai wata sadaka wani alheri alheri sai umarnin da aka yi na sadaka kenan a zaman da aka tattauna wajen yin umarni da yin sadaka awo ma'arufin ko ma dai zama aka yi tattauna akan wani aikin alheri ce ma'arufin ta wani aikin alheri ta na mahimmancin shawara duk in dai za a shawara kan wani alheri iya cin mai alheri duk shawara mahimmancin shura kenan duk ya ce ko wani ma'aruf au islahin bainan nas ko kuwa ana da matsala tsakanin wasu mutane abokai ne ɗan uwa ne al'umma ne zaman wannan sun da za a yi don a gyara tsakaninsu shi ma akwai alkhairi a cikin shi wannan shi ne kuma allah masu alkawarin samun gafar gina aljanna ƙarshen masu wannan wasu ke da wani manuwa wa ƙala ta'ala wa sulhu khair haka allah ce sulhu kullum a yi sulhu shi ne alkhairi da watsi na ce me ya kanin sulhu akan matsala asan ɗan adam da san kai wannan ya zo a kan maganin ma'aurata zai yi ma'aurata da guda biyu abu za a samu rabuwa amma abin da ya ka rabuwa a kan haƙƙin wani ne dalilin wani haƙƙin shi gwanda a rabu to in ɗaya zai iya yahewa a yi haƙuri ɓangare na wanzu misali ya tabbata a musulunci mace da miji da a watsi a rabu ta misali ta misali tare da miji ta hango wannan mijin iya bukatar mace ta biyu kuma iya da sharji bai iya ɗaukan yawonsu ta ce ta wani maimakon a watsi a rabu ni na biya haya ta misali a shi nan ba shi ke biyan haya shi hayan gida ɗaya ke biya shi kuma zai ga biyu biyu biyu biyu hayan gida biyu to ta ga da a watse dalilin ya kawo ta ya sa ya hudda ta ta ce na ɗauke ma kuɗin haya a shi nan ba na wadda da komi eh ta ta ɗauke mishi ce na ɗauke maka to a da haka gwanda haka ta bar haƙƙinta da arabu eh wannan sauda ce a zo ta ce ya rasu ta ga tsoron datsuwa kasar ta hawa are bayan hadisi ta hawa armi kuna mana tuji wacce ta yi tsoron ka aije dalilin ta tsuwa ta an wuce bukatar ta kuma annabi ya rubuta ita ya bar ta ta yi tsoron haka to ta ya rasulullahi ya bi dole sun zama taka aljanna na sun zama taka cikin matan ga kuran ni da man zai bana bukatar nan bana bukata ta kwana kwana na na ba Aisha annabi ya amsa sai ta Aisha kwana bi gare ta a mata kwanta kuma a mata na sauda wannan abu ne na alkhairi cikin yan uwa ne wani shugaba a cikin halin sunna ma za su wata mata mai wayo cikin mata mata gare shi guda uku sai suka gano inda yi karkata sai ɗiyan malam take da dabara mai hankali ce ita ce ya ustaz sai kwan ba ja kwana ita ji zaki laukar zaki laukar da ta zaki laukar zuko ce ko ce ta ji haushi bata ɗaya sabata da gauga ko ita ce can shi kenan da suka mushi kenan a taƙaice dai mace tana iya barin haƙƙinta ko na yau ta ce na yau wani kullum ma ta tunanin yin sulhu ce alkhairi gwanda a gyara bangaren iyawa har ne bangaren ciki abincin misali ni na sai abincin ma na dauke maka to ba tsara bace ba kuma kuma ba laifi ba ita ce ta dauke hakin ta ne ba laifi bane ba ya yi rabuwa ba aka cike na kura wa qala ta'ala fattaqullaha wa aslihu zata bayni lata ku ji tsoron Allah ku gyara zamantakewa tsakaninku mata za ta bayan na mu'amala kyautata soyayya ta mu'amala tun da gurbace aka hango mu'amala za ta zai ta lalace ta yi ƙwarin gyara umarni allah eh wa asilihu za ta bayan ku umarni allah yi a gyara zamantakiya tun da aka hango rikici rashin haɗin kai tsakanin wanda wani ne ana gaba na kaza ku yi baki iya wajen sulhu tsakanin su umarni allah ne sunan ta'ala umarni allah ne kuma daidai wani amfani ce kuma allah ya ce innama al-mu'minun ikhwatu fa aslihu bayna akhawaykum Allah ce lalle masu imani ɗan uwan juna suke ta haka ku gyara tsakanin ɗan uwan taka ɗan uwan ku gyara tsakanin su wannan ayoyi kamar da ya saba iya gabatar da ayoyi kayan hadisai sai ke cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqa dukkan sulama na ke cewa ƙashi kurin gaba dukkan wata gaba ta ƙashi a ta ɗan adam alaihi sadaka kenan an ɗora maka sadaka ga dukkan wata gabarka wata ruwa na bayanin cewa akwai gaba za su ba ci 600 ko latin ya satun ne ku ayyukan satun ba haka ne ya ce a jikin ɗan adam akwai gababuwa 360 ana bukata kullum kama kowace gaba sadaka kaga akwai aiki to amma yake cewa duk wanda ya salla raka'a biyu ta wanda ha kamar kayan sadaka a kan gaba uwanka 360 ina kallon wa'azin wani cikin malaman saudiya ya ce sun yi wani zama irin da ake na tsakanin ilimi siyas da abin addini ƙorari to shi malamin ɓangaren kimiyya ne ya karanci ɓangaren addini ya karanci ɓangaren wani sai wani ya zo cikin ƙwararru akan a shi ba zaba ta kun shi zama ne kun na kirki me ba na addini ne ba shi amma shi ya karanta ya karanci addini amma zaman suke na malami na abun ilimin masu ilimin dan adam ya ce sai wani wani wani bature ne wani professor na abu ya zo yake bayani a jikin dan adam kashi kashi daban-daban 360 cikin taron haka sai shi ka saboda ya ce a sakiri biyu ba bangar da wannan abin da haka wani ce yanzu ba ya ka siri ba da ya ce haka da ta sakiri ba ce da kyau shi kuma dangar da mishi ya ce ni za ka ce yanzu ba ni ne ka zahawa da sunan shi matsayin shi a duniya za ka caje sakiri biyu za ka diba ba raja a kan abin da gaya maka wannan haka ne ba haka da shi ana kun kashi da wata ba ya ce ba don ina maka gana maka ba don in jaddada ma wani magana da ke wani yanzu shi kuka same ta bincike ne kusa masu ko to mu sama shekarar dubu ɗari kaza annabin ya ba da wannan labarin a cikin adam gaba ɗari ku sittinci tamam yadda kafa da haka yake a rubuce ku yanzu ko gano ce a ɗaya haka ce kun ce haka ne ce ba mu bai ba mu gana koma ba bai ni bizan komi ce kun haka ne kurin ce dan tabbatar ma ta wani magana annabin ya hudu sama shekarar ɗari dubu ɗari ku yanzu kuka samu bayan kun ƙari mutum magana kenan da annamsar annamsar kenan da yin bayan magana da san zuciya iya da tushe ne dan ba Allah ba magana a wancan zamani na magana kayan yake a gano to nan magana ke annamsar sallama ya ce a cikin akwai gaba 160 kowace ana bukata kamar sadaka kullum annabi jero yin wannan tasbihi sadaka ne tahmidi sadaka ne takbir duk da dano amma ta duka idan kai sallah raka'a biyar tawalla kamar kayi sadaka a kan gaba uwan ka ɗari kudu raka ɗari ta wadda kun kasa mun lada kuma kawo ko daga ba sadaka da zo wancan ka ta ƙara alheri ya ce to yanzu na abin da ke soce maka kenan dukkan gaba ta musulmi tana buƙatar sadaka ya ce kullu yau min ta tsalo fi shams ta adilu bai da sinini sadaka dinar ta hudu ɗan kai na adalci mana ka shirya shi na adalci ka shirya tsakanin mutum biyu suna adawa suna gaba kamar kayan wata sadaka ne wato inu rajula fi dabatihi fata aminu alaiha ka taimaka wa mutum zai hau sani doki ko mutum doki haka nan ya kama zama ka dan aka zama kada lokacin ya yi doki ba hawa doki na shirya kuma shi a yi zama duk saki ba wahala hawa doki ne ya an kama da kawo an rike ta ko hawa to kenan gurin ka agaza wa mutum kan abin hawan shi hau shi ma sadaka ne aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu sadaka mata'ahu sadaka yace haka iya ya hau misali duk kula kuma daga kana mai kofunan kanawa kamar yake shi ma sadaka ne wal kalimatu tayyibatu sadaka kalma ma mai kyau kawa mutum kalma da dadi ma kada ta gudu nasu musana ko ga ko mutum kalma mai dadi ka yi kalma ma mai daɗi sadaka ce ya ce wa bi kulle hatawatin tamshiha ila salati sadaka duk takin da za ka yi zuwa masallaci za a baka ladan sadaka wato midul adha an tariqi sadaka ka kauda duk abu mai cutarwa kwalba ce kaya ce duk abu cutarwa da ka hanya ka gusa shi za ba ka daren sadaka wannan ruwaya mutafakar alayhi bukhari sun kawo ya ce wa ma'ana ta'adilu bainahuma ana tusilu bainahuma bil adl magana kenan kai su ka ka musulmi da adalci shine ma'ana ta'adilu bain sadaqin nan ya kama nan tafsiri da na ta'adilu ma'ana kai sulu tsakanin musulmi guda biyu da adalci وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا متفق عليه annabi sallallahu alaihi wasallam inji mu kusum take cewa taji manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa al-kadhab ba makareci bane mana ba a mai dokan makareci ko mai lahi dokan lahin ƙarya wane ne alladhi yuslihu bainan nas wanda yake sulhu tsakanin mutane fayanmi khairan aw yaqulu khairan ya isar da alkhairi yace ma'ana ko da alheri ma'ana yayi wata kalma aiwa ne wala iya abin da kuma iya abin ya damu shi amma ka ce ko iya gaida ka wani iya gaida ka ko bai gaida ba ko ta gaida ka ba ka ga ga bai hudi ba makai ne dan ka sa mishi sai zuciya tsakanin shi da wani shine kenan ka yi magana wadda ta sulhu tsakanin wani da wani kana yi ne dan ka isar da wata kalma mai kyau shi fahimmi ba ni ya wuce ka ce fahimmi yin mana yubul ka isar da wani alkhairi ko ka wani alkhairi kuma ka wata kyauta ta wani wani caka maka wani abu wani abu alkhairi ta wani caka maka din in ma wani aikata wani isar da wani alkhairi ko kalma alkhairi ka yi tsakanin mutum biyu ko da ba su wani ba shi ma annabi sun sarfa ce ba a kiran shi karya za a ba ka lada ma ƙarya ce ma mai lada ƙarya ce mai lada ya ce wannan ruwa mutafakar a da bukhari mutum suka na ruwaya sai ya cewa fi ruwa da musulun wata ruwaya da imam musulun ya rutu ita kuma akwai ziyada akwai ƙari kan wannan lafazi sai ƙalar ita wa umu kusu da ta yi wannan labarin ta ji anamsar mai manzana yana cewa ba makaryaci ba ne mai gyaran tsakanin mutane isar da alkhairi ko da alkhairi ba makaryaci ba ne ma ta ce ƙalashi take cewa wallan a sama'u yurarsu fi shaɗin mimma ƙoluhun nasu illa fi salas ta ce bin taɓa jin manzan zarma bin taɓa jin manzan zarma yana rangwame yana rangwame a cikin abin da mutane ka hudu komi ka yi ƙarya ke mana ba ta ji baɗi a iya rangwame a kan ƙarya a cikin al'amur maganganun mutane sai cikin abu ta iya rangwame kan ƙarya kansu ana annabi ya rangwame a kan ƙarya kansu ta aini abin take ni alharar a cikin yaƙi babu ne kawa abokin gaba ƙarya don tattarofa shi ana bugawa ya sheko da gudu yawa bai san kai cikin musulmi kake ba ka ce da suka harce munan ba kowa su kusura can gai mana wani abu daban ta kame ƙarya kai turfan shi kai turfa abokan gaba a cikin yaƙi ba da ikawa game ka yi ƙarya don ka turumfan shi ta yi magana warware alƙawari daban wannan da bai ke warware alƙawari daban amma magana ƙarya daban ranar ƙarya wannan mun yi magana da kai na tada wannan ba a yi ko zamba wannan an hana amma ka yi turumfan shi don ka gama da shi ko a gama da shi ba da yi bane ba eh wannan ba komai shi kuma nan an bane wani bom kai bi taka kai waye watsi dole ba da yi bane ba a cikin yaƙi ba da yi bane ba da yaƙi ne abokan gaba wannan ba amma alkawari muni ku ba ya zami zaman lafiya to wannan ba magana a macin amana ko zamba bukatar nan ruwaya ya cikin ma'auya ya cikin kai hari da yaƙi aka niyya za a kai wa wani gari za mun zamba alhali akwai alkawari da su na ba yaƙi suke mu suke so su zamba su je bakin garin misali kwana wata guda aka yi mu je wata guda iya karewa kuma muka hari sai cikin sabon ya kare hiji da gudu ya bace ya bace la kadara la kadara la kadara ma'awiya babu yaudara babu yaudara me yace annabi tamai hace in aka yi alƙawarin mutane yanzu a gaya musu daga yau ya kare ba a gaya musu daga yau mulku kuma alƙawarin ku ya kare kuma su kowa ya zama shiri duk da kaga alƙawarin ya kwata tabbace za alƙawarin dabarar su mu je bakin garin na mun garin wata guda wata iya mutuwa ai zama ba alƙawarin ko to duk da ka an hana tun da an yi alƙawari su sanin ta mai Allah ta fahimta sawa a yi mai Allah ta fahimta mara sawa ka yi akan kowa sa tsaye da yanzu abu ya ƙare zikin nan kuma kowa cikin shi amma kai suna cikin amana kurin kai mutan an hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata lokacin da ya buƙatar mutane wannan huzaima da baban shi sun yi hijira daga makka za su taimaka madina an hudu yaƙin mada wani shi suka tare huzaima da baban shi suka masu hannu da kyan da kyan da masu to za mu suke ku amma ka a gamu da ku a yaƙe mu suka ce sun noka sun yarda ku zai faye ta yi ya gamu da isu kwanan sa zama a badar ƙarshe ba su iso ba yake su su da yawa ne ana ta ana cikin shirye-shirye ne ya zo jihar su layi ga mummun zo amma ga na muka yi da ƙorashawa haƙin badar arzikin annabi iya bukatar mutane a badar ga zuka hausa da mai a basu badar suka ce ga da muka yi da kwarai shawa amma ga shi mun zo annabi ce a ku cika alƙawalin da kuka yi da su kuma za mu dogara ga allah mai yaƙi su annabi ce bin bukata ku ku ta yaka annabi ce zai ta yi ba ba ba da shi ba ba da shi ba da amana musulunci babu bai wadara kamar ana nuna ƙarƙariya a cikin yaƙi da ba wannan dan kai dan kai abin shi ne ka kashe kabaru yace kenan a ƙarya uku da annabi ya rungume kansu akwai alhar ta ce magana kenan wal islah bin nas da sulhu tsakanin mutane dan ayi maganganu za a samu sulhu a gyara a zaman kwarai ko da ba hauɗi ba ci ya gaida ka har wani can kama fadin sani ka isar da kalmomi masu daɗi ko bai hauɗi ba dan ka yi su tsakanin su ta ce wa hadisun rajul mar'atan hadisun mar'atin zaujaha da ƙarya tsakanin mai gida da uwa gida ma bana ta nan ƙarya wadda ba ta warwarewa a kunin rorewa mai tsaye mai rorewa yanzu misali kai ba ƙarƙashin zan sai miki mota ko zan kai haji kasan ƙarya ta taurari za a gani ƙarya kake za a gani ƙarya kake abin bakin sa kada kawo ka dole gane zai amma in na ganki ne wani zuciya ta taba san ki nake kai sai da yadda ji barci barci wata tana ki bada barci bada barci ba na tana ke na ganki wannan kaga haura ban gane ba amma kuma kaga anan zata ji dadi sai dadi masoyin ta ne san ta yake ko ba ka bane ba amma zaka saye mota ko zaka saye windi kama kama ka windi yawa kayya zaka saye wata inji kuma kake saye injin kaga zaka gane game da kiwo ka kuma tuci gazin shi ne na karya wanda ba amur ba ta warware ba ko wanda ba iya kare ta ka gurin yana amma karya take bayyana tana tana kare mutunci duk ba abin da yake rage mutunci ga mace namiji irin ka mata karya balle wajen arme ya mata ya wanke mata ya wanke mata kai ta zo kirkota gaba kawai ba ta zo kirkota gaba kawai ba wani a ce diyo ya ce da zai bacin aure diyo da yake an yi akan ruru akan karya ta zo kirkota gaba kawai ba wallahi da yawa suna arbi a yabin laki da lalace a mata ƙarya abin da ba shi ba ta yi daga a shi shi mata kan jiki da yawa eh ƙarya tana ɓata arbi gaskiya yawa ba ba wani ƙarya ba da wani gaskiya sai dai da ƙaryan ka kakka abin da ya kwakwara gaskiya akwai abin ƙarya dai nan an san da yawa take ƙara ƙarfin dakon a da ayyana gyara da ku ke dama an gama na ƙaryar da ta kawo dakon soyayya ba za ta wuri ba ta kawo adawa ta tsariya ka san sai ya ce wani ashita radiyallahu an haƙalar sami a rasulullah sallallahu sauta kusurin bilbab aliyatan aswatuhuma wa idza ahaduhuma yastawti al-akhar wa yastafiquhu fi shay huwa yaqulu wallahi la af'al wallahi la af'al fa kharaja alayhi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ayna al-mutali ala allah la yaf'al ma'ruf fa qala ana ya rasulullah فلا أي فلو أي ذلك أحب mutafakun alai na mai wakana a shi take cewa a nan salar salama mazalar salar salama ya ji sauti husunin bilba murya sauti na rigima da ohushi a yanzu ta sauti masu daga murya gai da daga an tara hayaniya a masallaci tsakanin mai kudi da wanda ake biba shi ya kama shi rab ya ce ya biya shi shi kuma ba ba shi ne ta ce wani da a haduhuma wani da a haduma ya staudil akar da yau da kuja kamar ta hoza kullum annabi hin isko wani ya staudil akar iya wastafiku fi shay iya neman ya rage mishi ya tausaya mishi ai bashi bashi ya mun yawa wanda ya biya ka rage mani kai hakuri Allah warware na laurin ma kamar ka rage mana gudun shi ya staudiru wasu tarfiku iya nema a rage mai bashin kuma iya nema a sassauta mai abin a hankali eh abin a hankali a sassauta mai bashin a rage mai bashin kuma aka abin a hankali da allah bashi wa huwa ya kula shi kuma kudi ya ce wallahi wallahi wallahi na kiya wallahi ya ka iya dukwar wallahi la fa'al ya ta biyar da ba kenan ba zai rage mashi ba kuma ba zai yahi mashi ba ba zai mashi abuwa ba kun ya biya mata kun garke mutum tabbas kun ya biya ka ana haka fakara da alaihi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya maza da isko da mutane guda biyu da mai kudi da nake mai bashi faqala da nake ta aina muta'ayya ala wai da ya rantsuwa ya rantsuwa da Allah shi bai ga alheri ba ya ce wallahi afa wallahi da rantsuwa da ba na mace eh wai bai rantsuwa da Allah wani bai hayar da Allah shi bai biya alkhairi ba wai annabi tambaya wai a cikin to ya gani kuran shi shi ne kudin kai tsaye ya ce ana ya rasu ni ne ya rasu da a makin falon ayu zalika hau iya da zaɓi duk abin da ya ɗoka duk abin da ya na bashi zaɓi ya yarda duk abin da ya rage zai abin da ke so ya wani ya rage eh ka yi imani kai tsaye ce duk abin ya su ni ne amma daga yanzu duk abin da ke so na bashi zaɓi ko ya biya yanzu ko ya rage nawa nawa za a rage mishi ya zaɓa ka yi imani an ƙare ko shi kenan an ƙare duk abin da ke so ya zaɓi ya bashi da su shi mutum da shi ya rantsa ba manzi ya je da abin da zaɓa ya zaɓi a rage nawa yau shi zai biya ta rage da shi shi kenan haka aka yi kuwa nan mai na sallama aka ga neman agaji ne ya mawana kuma aka samu aka samu aka samu gyara maimakon a fafata ko a buga ma'ana ya staudi'uhu ma'ana ya sa'adu an yada anhu ba da daini ma'ana maka staudi'uhu yana iya roƙon shi ya sassabta mishi ko ya rage mai wani daga cikin bashi mai ma'ana wasu tarfiƙuhu ya sa'adu rufin iya ta mishi sassabta ma'ana ya ce ya mishi hankali ma'ana ya tausaya mishi ya tausaya mishi mai yau al-muta'ali ma'ana al-halif shi ma'ana al-muta'ali ala Allah mai rantsuwa da Allah shi bai a tambaya ke ana mutane waye mai rantsuwa ga Allah shi bai da alheri ba shi ma'ana al-muta'ali shi al-halif ana mai rantsuwa ga Allah subhanahu wata'ala dan ne kamata tun zo karshen hadisi kuma lokacin da karshen wata Allah sai da sun gaba shi da takaice dai ana son rangwame tsakanin mutane da maganin fitina ko da kai ne mai abin a yi ƙwarin sassabtawa ka a ɓata ka a ɓaɓe ka galla zakuran Allah ta yi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته